اللهم إن استودعتك ما علمتني فارده إلي عند هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم karatun mu na littafin riyadu salihin muna cikin kitabul fada'il yau za mu tashi babu takhafifi raka'atai al-fajr wa bayani ma yuqra'u fihi ma wa bayani waqtihi ma wannan babu ne zai mana bayanin takhafifi raka'atai al-fajr sauka raka'o'in nan na raka'atan al-fajr kar a tsawaita tsayuwa a cikin su a sauƙaƙa wa bayani ma yi ƙura'u fihi ma da bayanin abin da ake karantawa a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu wa bayani waƙatihi ma da bayanin lokacin su a wani lokaci ake yin su duka za mu ji a cikin wannan babu insha Allah hadisi na farko an Aisha ta radiyallahu anha an rawace shi daga sayyidatuna Aisha Allah ya tsara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة يا كسن تينا صلاة ركعوي غدا بي سوقاقا با دوغاي با بين النداء tsakanin kiran sallar asuba wal iqamati da yi iqama min salati subhi na sallar asuba ita ce rak'ata da fajr annan an ce musu sauƙaƙa kinaya ce na taƙaita su da yake yi da rashin tsawaitawa muttafaqun alai wa fi riwayatin lahu ma cikin wata riwaya ta bukhari da muslim na na aisha ta musalli raka'atai da fajr nan kaga ya fito da sunayen musalli raka'atai da khafifatai ne a sham nan kuma musalli raka'atai da fajr yana sallata raka'o'i guda biyu nan na alfijir fa yukaffifuhuma yana sauƙaƙa su na na'isha ta ce hatta a kula har ina cewa a raina hal qara'a fihi ma bi ummil qur'an shin yayi karatu ma ko da fatiha fihi ma a cikin raka'o'i saboda ta san manzon Allah karatu a sallah tartili ne yuratilu qira'atahu yana yin karatun sallah ne daki daki ɗaya bayan ɗaya kuma sai ta ga wannan yadda yake sallata su daga yayi kafara harama ba da jimawa ba har yayi ruku sai take tambayar kanta hal qara'a fihi ma bi ummul qur'an shin yayi ma karatu ko da ummul qur'an ko ko kawai daga yin kafara harama ne jin kawai yayi rubu ala ayi hali dai yana yin karatu wannan kinaya ce ta takaitawa da rashin tsawaitawa fa bi riwayatin li muslimin a cikin wata riwaya ta imam muslim na Aisha tace kana yusalli rak'atayn fajr manzo Allah ya kasance yana sallata raka'o'i guda biyu nan na alfijir idza sami al'azana idan ya ji kiran sallah kiran sallar asuba wa yukaffifuhuma amma yana sauƙaƙa su wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya idza dala alfajir can ba an ce idza sami al'azana ba to a wata raka'a kana yusalli raka'atai alfajir idza dala alfajir ya kasance yana sallata raka'o'i biyu nan na alfijir idan alfijir ya hudu wato ko da mai kiran sallah ya yi jinkirin kira inda ya tabbatar alfijir ya hudo zai tashi ya sallace su in kuma ya fara jin kiran sallah kafin ya ga hasken alfijir to shi kenan kiran sallan nan ya wadatar da shi zai tashi ya sallace su ala ayi halin dai daga alfijir ya hudo baya jinkirtawa yake sallatar rakata min fajr وأن حفظة رضي الله عنها أنا وزد سيدتنا حفظة ألا قال متى يدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة موزان ألا تيرا دعمت ألا استبت أغريشي كان يا كسن إذا أذن المؤذن للصبح إذا يعند المؤذن من كرا صلى أذن للصبح كرا صلى نصلى الصباح وبدأ الصبح وبدأ الصبح وبدأ wabada subuhu ko asubuhu a wai ba alifin ba akwai hamza a kansa ko babu nuna ya sa hamza yau wato na ku ya ku kyau ne yake wabada asubu wabada ko wabada subu asubu haccan wayewan gari bada ya bayyana dan an ce azanal mu'adhdhin lisubhi yayi kiran sallar asuba ina fata an gane nan kuma wa bada asubu asubu anan ma'anar da saluka shine hasken wayewar da ba sallar ba wa bada subu hasken wayewar gari bada ya bayyana sallah raka'atai ne zai sallaci raka'o'i guda biyu khafifatan khafifatan sauƙaƙa guda biyu baya tsawaitawa kaga duka waɗannan hadisai suna nuna cewa yana taƙaita raka'ata min fajr ne baya tsawaitawa muttafaqun alai wa fi riwayatin li muslimin shi wata riwaya ta imamu muslim shi ma dai na riwayar sayyidatuna hafsa din kana rasulullahi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qala al-qudr idan al-qudr yahudo la yusalli baya sallatar wata sallah illa rak'atayn sai rak'o'i guda biyu khafifatayn sauqa dama na fulfulin sa na dare da shafa'i da wutar sa ya gama yana jira hudowan al-fajr to daga al-fajr ya hudo kuma ba wata sallah da yake ta nafila illa rak'atayn sai rak'o'i guda biyu khafifatan sauƙaƙa ina fata an gane dama wani hadisi yana cewa la salata ba'da al-fajr illa rak'atayn ba wata sallah ta nafila bayan hudu al-fajr illa rak'atayn al-fajr to anan shi ma a aikace sai da suna hafla ta ce la yusalli illa rak'atayn khafifatayn wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala an wato daga sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kala musu yadda ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أوه. إيه. لا لا دي. آه حديثي لنا ولا أبابه ولا مكين آه سيأتكم الله da muka ce wa fi ruwayatin li muslimin shine ba kana rasulullahi ko nabiyullahi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qala al-fajr la yusalli a to to eh eh to sai tukunna na ku idza idza qala kuma sai ne صلى إذا قلع يو كيف لك عيد الناس إيه هل أبوك سعيد فمدني ذا إذا قلع فضل صلى كيف ملايك لا يسلي فيها wato wannan sallatin a kashe shi ƙari sallatin babu ƙari ne babu shi mu taɓa kashewa a karatunmu na safako babu sallatin a ce salla kuma ce layu salli kaga ya zama tufka da walwala ya yi salla kuma baya yin sallah a ga ba zai ba da ba'ana ba ƙari ne كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر إن الفجر يهود لا يصلي بايا يوم وتصلى إلا ركعتين في ركوعين قداجو خفيفتين فوق أبو شين ديني وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال هناك كان رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كثر يصلي من الليل yana sallata daga dare masana masana raka'a biyu biyu ka gane ai masana din shine mafudi lan yusalli sai jaru wa majrurun yayi ta'addi tsakanin fi'ili da mafudi bi ma'ana yusalli yana sallata yana yin sallah masana masana raka'a biyu biyu min al-layli daga dare wa yutiru yana yin mutri bi raka'atin da raka'a ɗaya min akirin layli a ƙarshen dare a nan ibn umar shi bai kayyade adadin raka'o'in ba kamar yadda hadisin na Aisha shi ya kayyade sha uku ko sha ɗaya ko shi dai abin da ya kiyaye sun da shi ibn umar a halin tafiya ne zai gani ita kula na Aisha da matansa a gida ne a zaman gida wanda ake yi yau da kullum to shi bai haddade ba ya san dai duk raka'a biyu maza Allah yana yin sallama duk raka'a biyu zai yi sallama amma dai a ƙarshe wujutin yana yin muturin ta da raka'a ce da raka'a ɗaya min akirin laili na ƙarshen dare wa yusalli raka'atayn yana sallata raka'o'i guda biyu qabla salatil gadati kafin sallar asuba ita ce salatul gadati ita ce kuma raka'atayn fajr din ibn umar yace wa ka annal azami fi bi uznayn albawu bi ma'ana fi kai ka ce kiran sallar da ake yi na sallar asuba bi uznayn a cikin kunnansa ake a cikin kunnuwansa ake kamar fi uznayn saboda daga wato yana nuna maka daga alfijir ya fito babu jinkiri yake tashi ya kawo wannan raka'o'i saboda akwai wata sunna ta kwanciya wanda za mu je karatunta a babunta in ya yi wannan da wuri yana kishin gida kafin lokacin shiga sallaye muttafaqun alai wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an rawaito daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kala masa yadda Allah ya kala musu yadda shi da babansa abbasu yace anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance ya karo fi raka'atai da fajiri yana yin karatu a cikin raka'o'i bin nan na alfajir ula minhu ma cikin ta farko daga cikin raka'o'in bayan fatiha yana karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim har zuwa karshe al-aya fil baqara allati fil baqara ayan nan wacce take cikin suratul baqara yana karanta aya daya ko inda take karewa wa nahnu lahu muslimuna ko wa fi al-akhirati minhuma a cikin raka'a ta ƙarshe minhuma daga rakawoyi guda biyu bayan fatiha yana karanta amanna billahi wa shahadu bi anna muslimuna yana karanta waɗannan a wannan ruwaya to anan kaga akwai karatun fatiha tunda har ana karanta wasu ayoyi wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya ta ce wa fil akirati ibn abbas ya ce a cikin raka wa fil akirati ko a cikin ta ƙarshe yana karanta allati fi ali imran ayan nan da take cikin suratu ali imran ita ce ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wannan ce da har zuwa ƙarshen aya amma dai raka'ar farkon babu bambanci qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna har zuwa ƙarshen aya a raka'a ta biyu ne aka samu bambancin ruwaya wadda take amanna billahi ya kwarai kuwa wa shahadu bi anna muslimuna kowace da yana tabbatar da cewa mu musulmai ne yana karanta waɗannan ayoyi wannan hadisi rawahu muslimun wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi rak'atayn fajr a wata ruwaya ta abu huraira mazala ya yi karatu cikin rakawai biyu na alfijir kuliya ayyuhal kafirun bayan fatiha kenan raka ta biyu wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad raka al farko bayan fatiha kuliya raka ta biyu bayan fatiha qul huwallahu ahad rawahu muslim wa ali ibn umar radiyallahu anhu ma qala yace ramaqatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shahara na maka gani ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko na sa ido in ka ce rabaka tuhu bi aini na kura masa idanuwa kinaya ce ta ya lura ya bibiyi sallar manzon Allah shine ce ramaqatu annabiya na kura ido ga annabi sallallahu alaihi wasallama shahara tsawon wata guda ya qara'u fi raka'ataini yana yin karatu a cikin raka'o'i guda biyu qabla al-fajr kafin sallar asuba ta gane ai yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'ar farko wa qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu wannan duka yana nuna maka fa a halin tafiya ne inda hadisin ibnu umar ne hadisin na Aisha da Hafsa suna su na cikin gida ne kaga shine wanda ake yau da kullum wanda ita har tana tambayar kanta ma a qara'a bi ummul qur'an ya karanta fatiha ko bai karanta ba wannan hadisi ibn umar ne da yana nuna maka da yake tsawon wata guda ai ba zuwa yake da daddare ya shiga ɗakin manzo Allah ya samar ido ya zuwa cikin sallah yake halin tafiya ko zuwa jihadi ko zuwa haji ko zuwa umra Allah ne yake kula da yadda manzo Allah yake zai iya yiwuwa yana bambanta ta a halin zaman gida da kuma halin tafiya sai na na aisha take yana sauƙaƙa su har ma tana tambayar kanta wai yana karanta fatiha ma kuma nan ka ga bayan fatiha har maganar surori da kuma ayoyi ake kuma da wacce ka kawo ayoyin kullu amanna da billahi da amanna billahi wa shahadu anna nuna da wannan kulya da kulhuwa duka ruwayar maza ce wannan ta ibnu abbas wannan ta ibnu umar amma ruwayar hafsa da ruwayar nana aisha bata ayyana ga abin da yake karanta saboda a asirce yake yin su kuma sannan yana sauƙaƙa su raka'atai ne khafifatai kaga ba maganar sura rawahu turmuzi wa qala turmuzi yace hadithu hadisi ne hasanu kyakkyawa babu istihbabil ib babu istihbabil ibtija'i ba'da rak'atay al-fajr ala janbihi al-ayman wal hasi alayhi sawa'un kana tahajjada bil layli am la wannan babu ne na istihbabil ibtija mustahabbancin kishin gida ba'da rak'atay al-fajr bayan rakawoyin nan guda biyu na al-fajr ala janbihil aymani a gefen hakarkarinsa na dama wal hasi alai da kudaitarwa akan wannan kwanciya sawa'un daidai ne kana tahajjudan ko ko kana tahajjada eh kana tahajjada bil layl mutun yayi tahajjudi ne da daddare ya gaji yake so ya dan huta bayan rakatar fajr kafin ya fita sallar asuba amla ko bai yi tahajjudin ba ko sai da alfajir ya hudo ma ya farka da ya alwala ya rakata da fajiri an so a wannan babi ya ɗan kishin gida to amma kwance tana da hatsari fa dole a yi takatsantsan da wannan mustahabi kar kare ya kashe ragon layya garin neman mustahabi kar sa sallar asuba musamman ga wanda ya yi tahajjudi din dama ga gajiyar tsayuwa ga rashin bacci ka ce za ka ɗan kishin gida kafin ka shiga sallah wata kila ma ba kai ne liman ba da za a ƙirgira ka kaga wata kila sai dai ka je hayya Allah salati ko kuma ka ji rabbana wa lakal hamd to dole ai ka kasan shi yasa ma wasu daga cikin magabata su ba su ɗauki ka san imamu nawawi ba shafi'i ne yana maka magana hukuncin mazhabarsa ta shafi'i to sun ɗauki hadisin a zahirinsa yana aiki a mazhabarsu to amma kamar yadda malamai da yawa suka yi maganganu a cikin haddasa imam malik imam siddiqi ya ce wa muqabil istihbabiha abinda yake muqabala da wannan kauli na imam nawawi da ya ware masa babi yake mustahabi ne yin wannan kwanciyar to kaulin da yake muqabala da shi akwai kaulu maliki magana imam malik shi bai da wannan kwanciyar wa jama'atu min sahaba ba shi kadai ba shi ma ya samu ne daga jama'a da yawa daga cikin sahabbai wa man ba'adahum da waɗanda suka biyo bayan sahabbai su ne tabi'ai shi maliku da shafi kasan tabi'u tabi'ina ne to ana maganar sahabbai da tabi'ai su a wajen su ma ba maganar mustahabi ba inna ha bid'atu wannan kwanciyar ba saboda za ta iya jawo wa alaihi sallar asuba suka ce su bid'a ce wa ayyadahu alqabi iyad alqali iyad ya karfafa wannan kauli na cewa wannan kwanciyar bid'a ce amma wa gallaqahu fihi al-musannif al-musannif ne wallafa ya ji salin imam nawawi ya galladantar da alƙari ya ce galabi yayi shi bai da magana su cewa bid'a bace ina malin suka ce makaruhi ka saba masa da wannan lafazin ka ce bid'a bayan kuma annabi yayi imam nawawi ya galladantar wato ya ce alƙari ya yi galabi ne wato wahami ne ya ɗauke shi yake bid'a ne alhali kuma shi ma ya biyo magana su maliku ne da wasu jama'a na sahabbai da kuma tabi'ai wa qala ko shi imamu nawawi yace as-sawabu abin da yake daidai istihbabu mustahabbancin wannan kunci yana nan akan maganar san mustahabi qala fi fatihil bari shi kuma ibnu hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatuhul bari fi sharhi al-bukhari yace wa huwa mahmudun wannan maganganu na imam malik da sauran sahabbai da tabi'ai da suka ce bid'a ne to in an musu adalci za a dauki zancen su ala annahum lam lam lam yuballighuhum al-amr bi fi'li umarnin manzon Allah da cewa a aikata wannan kwanciyar lam yablughum bai zo musu ba ba su samu wannan umarni ba shi imam nawawi ya musu kyakkyawan fahimta imam ibnu hajar kai a cikin fatahul bari da ya kawo hadisin da ya zo sharhin hadisin yace za a iya ɗaukan cewa labarin umarnin da manzon Allah ya yi na yin wannan kwanciyar ƙara kata da fajiri labarin bai zo musu. Allah anna kalama ibn mas'udin a kusa cewa zancen shi Abdullahi dan Mas'udu ya dullu yana nuni ala annahu cewa shi an karata hatta ma ya yi inkarin wajibcin ta. Akwai da suke cewa kwanciyar wajibi in ba ka yi ba sallar ka ta asuba ma ba ta cika ba. وما هكا وما هكي عن ابن عمر abinda aka hakaito daga Abdullahi dan Umar wanda shi ne kaulin da Imam Malik ya dauka min annahu bid'atun cewa wannan kokir bid'a ce kad shazza bizalika ibn Umar ya zama shazzi a wannan kaulin inji fa ibn Hajar al-Asqalani yace kuma wa qauli ibn Hazm shi kuma al-Andalusi magana ibn Hazm da yake innaha wajibatu wannan kwanciyar wajibi ce وإنها شرط لصحة صلاة الصبح وشرط يجي ما إن كنت تصلى الصبح أم كيتا با كي صلى الصبح الصبح بتي دي يقول هذا الظاهري جماعة شي با لو ظاهري يكي قال في فتح الباري shi kuma ibnu hazm al-qallani shi ma da ya tanda wannan magana ta ibnu hazm a cikin fatul bari yace radda alaihi ulama'u ba'dahu malaman da suka biyo ba ibnu hazm wato ibnu hazm sun yi masa raddi akan maganan nan taka cewa wai shara'i ne na ingancin sallar asuba hatta da ana ibnu taymiyata wa man tabi'ahu fi sihhatil hadith har ya jawo a garin raddin da ake yi wa ibnu hazar har sai da ibnu taymiya yayi suka ma cikin ingancin hadisi wa man tabi'ahu da wanda suka biyo ibnu taymiya cikin ra'ayi saboda me da tafarrudi abdurrahman ibnu ziyad bihi saboda kaɗaituwar Abdurrahman ibn Ziyadin da wannan ruwaya da ya rawaito daga wanda aka samu hadisin a wajensu. Ina fata duk sahabban da aka rawaito wannan kwanciya a wajensu yawanci ruwaya ta biyo da ta Abdurrahman ibn Ziyadin. Saboda haka Ibn Taymiyyah ya ce shi kaɗai ne marawaici da duk wannan hadisin kwanciyar a wajensa dole za a samu. Shi ne dalilin sukan da Ibn Taymiyyah da wanda suka bi baya ko ka suka biyo cikin wannan ra'ayi suka yi wa hadisin cewa ayi hadisin ma ga illarsa saboda Abdulrahman ibn Ziyad shi kadai ya kadaitu da shi duk da cewa an rawaito daga sahabbai daban-daban da mata yi manzon Allah amma dai dole ruwaya tana biwa ta kan shi Abdulrahman ibn Ziyad wa fi hifzihi kuma sannan Ibn Taymiyyah yayi tuka cikin haddasa yace wa fi hifzihi maqalu akwai magana ma cikin haddasa ga hadisi wani lokaci yana yin rafkanuwa yana da karancin hadda to wa ulika annahu taqumu bihi hujjatu cewa amma duk da haka dai ana kafa hujja da maganar sa tunda dai sika ne to wannan maganganun malamai game da wannan kwanciya kenan abu ku shiga hadisan da suka rawaci kwanciyar eh ko ma in ma za ka yi ka dauke da mustahabbin ne to ka dai takatsan kar ka yi sakaci har sallar asuba ta tsere maka an aisha ta radiyallahu anha qala tace kana annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla rak'atay al-fajr in ya sallaci rak'o'in nan guda biyu na al-fajr in ka ja'a ala shiqihi al-ayman yana kishingida a kusa tsakin jikinsa na dama irin kwanciyar nan ta tabbaci da yake a gefen dama rawahu bukhari wa anha qalat daga aisha ta ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli yana yin sallar nafila fi ma baina an yabruda min salatul isha'i cikin lokacin da yake tsakanin idan da sallar isha ila alfajr zuwa hudowar alfajr daga idan da sallar isha sawa'un ya kwanta a farkon dare ko bai kwanta ba yana yin nafulfuli ihda asharata raka'atan raka'a goma sha ɗaya ina fata an gane cikon ɗayan ne ita ce wutin amma nake yusallimu yana yin sallama bayna kulli raka'atayn tsakanin dukkan raka'a biyu masana masana kenan duk raka'a biyu yana yin sallama wa yutiru bi wahidatin sanne yana yin wutri da raka'a kaga goma sha ɗaya kenan ya zama raka'a goma sallama biyar sannan ya tashi ya kawo wuturi kwaya ɗaya sai ta ce fa idza sakata al-mu'azzin min salati al-fajr idan mai kiran sallar asuba yayi shiru wato ya idan da kiran sallar asuba wa tabayyana lahu al-fajr a hudowa al-fajr ya bayyana ga manzon Allah ya tabbatar al-fajr ya hudo wa ja'ahu al-mu'azzin mai kiran sallah ya zo masa ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi kama manzon Allah zai miƙe faraka a raka'a tayi khafifatayn sai raka an ci rakawoyi guda biyu amma sauƙaƙa haka dai ruwaya cikin gida yawa ita kin sai dai sauƙaƙa ba a tsawaitawa kuma ba ta take sannan sai kishin gida ala shiqi hil aymani a tsakin jikinsa na dama ba zai tashi ya fita ba ta yi a ciye hulmu azunu lil iqamati har sai mai yin iqama al mu'azzinu anan mai yin iqama tunda mun ce al azana ne ana nufin al azanu wal iqama to can ai kiran sallah na salatu za a zo a shaida masa sannan ya tashi yayi zakata ne fajr kuma sai ya kishi gida a gefen dama ba zai tashi ba kuma sai mai sanar da lokacin iqama yayi ya zo ya ce masa yanzu fa lokacin iqama yayi sannan ya tashi daga wannan kwanciyar ya fita sallar asuba shine ma'ana sanarwa ta biyu hatta ya ce hul mu'azzinu zai kwanta a gefen jikinsa na dama har sai mai kiran sallah ya zo masa yana sanar da shi lil iqamati lokacin iqama yayi sannan ya tashi ya fita sallar asuba wannan hadisi rawahu muslimu qauluha fadna na aisha a wannan hadisi da tace yusallimu baina kulli rak'atayn yana sallamewa tsakanin dukkan kawai guda biyu haka za huwa fi muslimu haka nan wannan lafazin ya zo a cikin sahihu muslim wa ma'anahu ma'anar bayyana kulli rak'ataini ai ba'da kulli rak'ataini bayan dukkan raka'a biyu to da bayyana da ba'da duk ma'anar su daya aka ce yana sallama tsakanin dukkan raka'a biyu kaga in yayi biyu kafin wata biyu a tsakanin zai yi sallama kaga shine kuma ba'da kulli rak'ataini duk raka'a biyu bayan ta zai yi sallama bayan raka'a hudu sallama daya ko raka'a shida sallama daya in dai sallar da nake ta nafila duk raka'a biyu yana yin sallama ba da kulli raka'a ce wa ala abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza salla ahadukum raka'atay al-fajr idan ɗaya daga cikin ku ya sallaci raka'o'in nan guda biyu na al-fajr falyabtaji lalle ne ya kishi gida kaga nan umarni ne akwai lamul amr falyabtaji ala yaminihi lalle ya kishigida akan gefen damansa kaga na umarni ne ba ma wai yana aikatawa har ma umarni yayi a dinga yin wannan kwanciyar rawahu abu dauda wa tirmidhi bi asani da sanadodi sahiha inganta qala tirmidhi imam tirmidhi yace hadisun hadisi ne hasanun kyakkyawa sahihu kuma ingantacce manzo Allah yayi umarni ka san su akwai a waje ba gani za su ba inda kwanciya ce da daki ake yin ta su mata ba umarni suka ji gani suka yi a ruwayar na na Aisha labari ta bar abin da ta ga yana yi su kuma mutanen waje kaga ba gani za su yi ba saboda haka umarni ya ba su duk wanda yana katanin fajiri to yake shimfiɗa a layi ne a gefen damar kafin ya fita sallar asuba hadisun hasanun sahihun to shi ibn hazan da ce sharadi da na sallar asuba to in kama kalaba ka fara yin ta sai ka je an tada ikama to yanzu za ka tsaya kwanciya ne na sharaɗin sallar asuba ko ko za ka fita kan sallah ta tsere maka in ka fita ba ka yi ba ka ga sharaɗi bai cika ba ko sallar asuba ba ta inganta in kuma ka tsaya yin kwanciya sallah za ta tsere maka to wanne za a yi daga ciki kaga magana ta sa ibnu taymiya da yana da gaskiya da ya bi shi ya yi masa raddi akan wannan magana babu sunnatin zuhri wannan babi ne da zai mana bayanin nafilar sallar azhar sunna a yana nufin nafila ta sunna da ake yi a lokacin sallar azhar wanda ake yin ta kafin azhar da kuma bayan azhar Ali ibn Umar radiyallahu anhu ma qala hadisi ne da muka karanta a baya na ibn Umar Allah ya kala masa yadda ya ce sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn qabla zuhri wa rak'atayn ba'daha ya yanko mana iya muhallu shahid amma mukan hadisin a baya tace nayi sallah ma'a rasulillahi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raka'atai ne raka'a biyu qabla zuhri gabanin sallar azhar bayan mutarin ta ya shiga wa raka'atai ne ba da hada raka'a biyu kuma bayan an idar da azhar muttafaqun alayhi wa anna aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance la ya dawo arba'an qabla zuhri baya barin raka'a hudu kafin sallar azhar dama a baya ya gaya maka a cikin mukaddimar wani babi yake maka wa bayanu aksariha wa aqalliha ko da bayanin mafi yawa da kuma mafi kankanta to mafi kankanta shine raka'atayn qabla zuhur wa raka'atayn ba'daha bayanu aksariha shine la yad'u arba'an qabla zuhur baya barin raka'a hudu kafin sallar azhar kar ka ji can an ce biyu raka'atayn nan kuma an ce arba'a kowanne yana yi sai dai hudu shine mafi yawa abin da yake baya karawa akan hudu ana na ratibatu zuhuri ko ko sunnatu zuhuri sannan kafinta yakan yi hudu kuma baya karawa amma wani lokaci yakan yi bibbiyu tunda gashi a can sallatu ma rasulullahi sallama raka'atayn qabla zuhri wa raka'atayn ba'da wannan aqallu hakim rawahu al-bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaice shi wa anna hada kana na aisha radiyallahu anha yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli fi baiti yana yin sallah a cikin daki na wato idan yana dakin ta yana yin sallar nafila a cikin daki na qabla zuhri kafin ya fita sallar azhar arba'a raka'a hudu kuma ya khuruju sannan sai ya fita masallaci fa yusalli bin nasi yayi sallah tare da mutane ثم يدخل sannan ya dawo ɗaki na wa ya salli rak'atayn ya sallaci raka'a biyu bayan azhar ku wa kana manzala ya kasance yusalli bin nasil magriba yana sallatar magriba tare da mutane a masallaci thumma yadkhulu sannan ya shigo gida fa yusalli rak'atayn ya sallaci raka'a biyu bayan magriba wa yusalli bin nasil isha kuma yana fita ya sallaci isha tare da mutane wa yadkhulu bayti ya sake shigowa ɗaki na fa yusalli rak'atayn ya sallaci raka'a biyu bayan isha kaga wancan ruwaya ta ibn umar anan ta fita rawahu muslim wa an ummi habiba radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri duk mutumin da ya kiyaye raka'a hudu kafin sallar azhar ya kiyaye shi ne yake yin su kullum babu fashi duk sanda zawwal sai kafin ya sallar azhar zai raka'a hudu ta nafila sallama biyu wa arba'in ba'da ya kiyaye yana yin raka'a hudu bayan azhar haramahu Allah ala nar Allah zai haramta shi ga barin wuta wuta ba za ta ci naman sa ba wannan shine akafarwa hudu kafin azhar hudu bayan azhar duk wanda ya kiyaye wannan baya fashi ya dauke ta kamar wurdi to Allah zai haramta shi ala nar ga wuta rawahu abu dauda wa turmuzi wa qala yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa an abdullahi ibn sa'id radiyallahu anhu an rawaito daga abdullahi ibn sa'id Allah kala masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo Allah tsira da aminta Allah ta tabbata a gare shi kana yusalli arba'an ya kasance yana sallata raka'a hudu ba da an tazula shamsu bayan rana ta yi gawal qabla zuhur kafin yi sallar azhar wa qala yana cewa manzan Allah yana cewa inna ha sa'atun ita wannan lokacin zawwal din wata sa'a ce ta husiya abwabu sama'i da ake bude kofofin sama a cikin ta daga zawwal tayi ana bude kofofin sama ma'ana ce ta rahama tana sauka kenan sai maza Allah ce fa uhibbu saboda haka ni ina so an yafi adali fiya amalun salihun an cewa dai amalin salihun aiki kyakkyawa ya tsada ya hauhawa bi gare ni fiha a cikin wannan sa ka gane yayi aiki mai kyau kamar sallah ka gaba abin da ya kai ta kyawu cikin ayyuka to shi yasa nake son wani aiki mai kyau dinawa ya tsada ya hauhawa fiha a cikin wannan sa'a da ake bude kofofin sama ba an ce ilahi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu ba to ina so daga an bude a ce aiki na zai samu shiga kafin a kulle rawahu turmuzi wa qala hadithun hasan وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي إلى أن أمس الله تثبت أقريش كان يا كسن شيء إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر idan bai samu ya yi raka a hudu kafin a zahar ɗin nan ba wanda ya saba yi to sallahu na yana sallatar ku ba da ha bayan amma in ya samu ko da raka a biyu ya yi kafin a zahar ɗin to bayan a zahar zai yi raka a biyu ko kuma ya samu ya yi hudun kafin a zahar to bayan a zahar zai yi raka a biyu to amma in har wani abu ya faru bai samu damar yin su ba kafin a zahar to in ya dawo gida bayan azhar sai yayi wannan raka'a hudu na bayan azhar rawahu turmudi wa qala fi hadithin hasan hadisi ne kyakkyawa babu sunnatul asr wannan babi ne na nafilar la'asar wancan na sunnatul zuhri ne wannan kuma zai mana bayanin nafilar da ake yi a lokacin sallar la'asar an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an rawaito daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda kala ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن تينا صلاة ركعوئي هدو كافن صلى العصر wato idan lokacin da zama kutari ya shiga kafin ya sallace ta yana yin raka'a hudu yafsilu bainahunna amma yana rarraba tsakanin raka'o'i hudun nan duk taslimi alal mala'ikatil muqarrabin da yin sallama ga mala'iku ababen kusantarwa ga fadar Allah wa man tabi'ahum da wanda suka bi su cikin ayyukan kirki min almuslimina na musulmai wal mu'minina da mu'minai wannan a cikon zance ne dama duk mutumin da yayi sallah ai zai sallama kuma ko da shi kadai ne ko a dokar daji ne ko a cikin ɗaki ne duhun dare ba wanda yake ganin sa sai Allah ko in yayi idan da sallah ai dole zai sallama to ma'ana sallaman nan da yake yi ko shi kaɗai ya yi sallah yana yi wa mala'iku da suke tare da shi ne da kibu da adiru da mu'ajibatun bai da dai wa karfi da kuma sauran yan wasu muminai maza da muminai mata da musulmi da mata ko da ba sa gudu yana musu sallama ne ta aminci to shine nan sai ra'ali ya kawo a ƙarshen wannan ruwaya manzo Allah yana yin raka'a hudu kafin yin sallar la'asar amma yana rarraba tsakanin su bit taslimi da yin sallama ita ce dai sallama sallam ko da shi kadai ne kaga ba za a ce an yayi wa mamu sallama ba tunda shi kadai yake sallah kuma sannan sallamar da sigar jami ake yi assalamu alaikum ba assalamu alaika ba ba assalamu alayya ni da nayi sallah ba ba assalamu alaina mu da muka yi sallah dole dai assalamu alaikum din to ko kai kadai ne kayi wa mala'iku sallama kayi wa musulmai da muminai sallama rawahu turmuzi wa qala yace hadisin hadisi ne hasanu kyakkyawa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an rawaito daga abdullahi dan umar Allah ya kala musu yadda anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce rahimallahu imra'an Allah ya tukan mutumin da صلى قبل الأسر أربعة أي صلى أربعة يصلى تركعه قبل الأسر كافر صلى الأسر من الله يا مسا الدعاء الله يجزك أنت الله يمسا رحم الله يجزك أم ثم ده يصلى تركعه متناسلا كافر يصلى الأسر رواه أبو داود والترمذي وقال يأتي حديث حسن وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli qabla al-asr rak'atayn kana ya kasance yusalli rak'atayn yana sallatar raka'a biyu qabla al-asr kafin al-asr ga wacce ruwaya kuma ta farko ita ma sai da na ali ce a wannan babi kana yusalli sallallahu alaihi wasallama qabla al-asr arba'a raka'ati alma yafsilu bainahunna bit-taslim ala al-mala'ikati al-muqarrabin har zuwa ƙarshe nan kuma ya rawaito yusalli qabla al-asr raka'atayn to wancan yana bayanin aksaruha wannan kuma yana bayanin aqalluha yawwa duk wanda mutum yayi daidai ne amma aksaruha din ta fi falala inda an ce duk wanda yayi raka a hudu kafin azhar ko da hudu bayan azhar Allah zai haramta shi ga barin wuta a wancan babi to ita ma la'asar din mafi yawan da shine sallah wato raka hudu sallama biyu wannan hadisi rawahu abu dawud bi isnadin sahihin babu sunnatul magharibi ba'daha wa qablaha babu ne na nafilar magariba ba'daha bayan an yi da magariba wa qablaha da kuma kafin a sallaci magariba eh amma da sharadi illa na ta faɗi za ka ji bambaran bai ya saba mazhabarka to eh amma akwai hadisi da ya tabbatar sai dai manzo Allah ba taɓa rotowa shi yayi ba shi yasa shi maliku bai dauki hadisi a mazhabar ba saboda ita sallar magariba ana so a gaggauta ta daga rana ta faɗi idan aka ba mutane dama na yin nafila kafin ta to za a shagaltu da yin nafilan har duhu ya shiga ba a yi sallar magariba tunda dai har ba inda aka wasu cewa annabi yayi sai dai an yi a gabansa kuma ya tabbatar har ma ya ba da umarni a yi ga wanda ya ga dama duk za mu ji a cikin babu amma dai shi bai taɓa yi ba ba ruwa da ta nuna cewa shi ya yi sallar nafila bayan faduwar rana kafin sallar magaruba sai ma ya ta kadama fi hadhihi al-abwab hadith ibn umar wa hadith aisha hadith nan ibn umar da hadith aisha duka ya gabata a cikin babobi da suka wuce a baya wa huma su ko da na hadithai na ibn umar da na aisha dukkan sahihani ingantattu ne hadisin nasu shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-maghrib rak'atayn wannan bayan magriban ne ya kasance yana sallatar rak'atayn rakawai guda biyu ba'da al-maghrib bayan magriba wannan kaga babu mushkila yayi amma bayan magriba wa an abdullahi ibn mugaffal radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce sallu qabla al-maghrib ga umarnin ku yi sallah kafin magriba ya sake cewa sallu qabla al-maghribi a na uku sun makala fi salisa a cikin na uku yace liman sha amma ga wanda ya ga dama yawa babu dole ga wanda ya ga dama amma shi dai bai yi ba kamar yadda zamu ji a gaba rawahu al-bukhari wa an anas radiyallahu anhu qala yace lan adra aitu kibar ashabi rasulillah wallahi hakika na ga manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ina ne ƙarin hadisin bayan bayan an ce sun maƙala fi salatu bi man sha'a to to nawo ne kawo ba to karahiyata domin karhancin domin kin da manzo amma wannan idiraji ne idiraji ne na eh karahata din ba maganar manzo Allah bane an yi idiraji ne a cikin hadisi shi ne shigo da zancen wani cikin lafazin hadisi wanda ba zancen manzon Allah. Ka gane karahiyata ko karahata. Akwai ya ko babu yawwa karahiyata domin kin da manzon Allah yake yi an yadda kira hannazu kar mutane su ɗauke ta a matsayin sunna. Yawwa wannan idiraji ne an shigo bayani ne manzon Allah a ƙarshe ya ce liman sha' saboda a ƙa'ida duk umarnin da manzo Allah ya maimaita shi ko so biyu ne to yana ƙarfafa wannan umarnin ko ya zama wajibi ko ya zama sunna mai ƙarfi to saboda kar a yi zaton yadda ya saba ba da umarni na wajibi da sunna mu'akkada a wannan umarni da ya bayar har sau uku shi yasa yake liman sha'a ga wanda ya gana wato ana fassara lafazin liman sha'a ya faɗi liman sha'a ne karahiyata domin kin da yake kar mutane su rike ta a matsayin sunna yin nafila kafin magaruba din to kaga anan Imam Malik ya ce makaruhi ne shi ba kaga yana kan wannan tsarin saboda kada a shagaltu gabanin sallan magaruba har lokacin ta yayi tsawo sosai rawahu bukhari wa an Anas radiyallahu anhu qala yace laqad ra'aytu kibara ashabi rasulillah wallahi hakika na ga manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabtadiruna sawariya suna rige rige suna gaggawar zuwa bayan filoli inda magaribi a daidai yin sallar magariba ba ba'da magaribi ba inda suna gaggawan zuwa bayan fila suna yin nafurfuri kenan shi ne ma'anar hadisi daga sun zo masallaci za su gagga su samu fila ta zama yanzu kamar fatira saboda ba sallar farilla ake ba wani zai iya shigowa ya keta ta gaban ka amma ka sa fila a gaban ka ba wanda zai wuce tsakaninka da wannan filan hawari din jami'i na kariya gimshiki suna gaggawan neman inda filolin nan na masallaci suke inda magaribi daidai faduwar rana su yi nafila kafin a zo a yi sallar magariba kaga sahabbai yace ma manyan suna yi saboda wancan umarni na manzon Allah wani hadisi rawahu bukhari wa anhu daga Anas ibn Malik kala yace kunna mun kasance yana nufin Musa sahabban manzon Allah musalli muna yin sallah ala ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna sallata raka'atai na raka'o'i guda biyu ba'ada gurubi shamsu bayan faduwar rana qabla al-maghribi kafin kuma sallar maghribi inda ya ga kibaru sahaba shi ma kuma yace muna yi fakila sai aka tambaye shi tabi ai saka tambaye Anas dan Malik to a kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sallaha shin manzo sallama ya kasance ya sallace ta ko da so dai ne eh sallahu Malik to shi kenan yato ya fi tun da rakawai ne guda biyu ba tunda shi ma raka'atai da ba da gurubi shamsu ne sallaha yace sai aka tambaye shi a kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallahu ma shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya sallace su shi ma Allah yace kana ya rana nusallihi ma shi dai manzo Allah ya kasance yana ganin mu muna sallatar su fallan mai amurna bai umarce mu ba kaga ya kole wata umarni wallan mai yanhana kuma bai hane mu to anan maliku yace duba da sallar magariba ana son gaggauta ta makaruhi da yin wannan nafila amma an kai ba laifi duba dan kaga mutum yana yi karka dangwame shi ko ka ce yayi abin da ba daidai ba in dai ranar ta faɗi yawa sharadi ne dai ba a yin sallah daidai faɗuwa rana wannan haramun amma in ta faɗi har an kira sallah ko lokacin kiran sallah yayi in mutum yayi babu laifi ba laifi dan mutum yayi saboda waɗancan hadisai amma dai shi kansa Anas ya ce muna yi aka tambaye shi manzo Allah shi ya taba yi kaga anan amsa da ya kamata ya bare eh ko a a kana sura sallama sallaha shin manzo Allah sallama ya sallace ta kaga yace na'am au ko tana ce la to amma sai yace maka kana ya rana ne sallihim ishara ne ga cewa yin ba laifi bane duk da annabi bai yi ba inda ya ga mu muna yi sunna ce istiqrariya wanda annabi ya ga ana yi kuma bai hana ba ya tabbata wallan mai amurna bai umarce mu ya ce mu ci gaba da yi ba wallan mai yan hana kuma bai hane mu ya ce ba kyau saboda haka kaga mutum yana yi ka kyale shi da kayan rawahu muslimun wa anhu daga anas ibn malik qala ce kunna bil madinati mun kasance Musa bai a garin Madina lokacin da yake ba da labarin wani kila ba a Madina bane ya tafi wani gari ko kasar Iraki ko kasar Sham yake ba wa tabi'ai labari mu mun kasance a garin Madina fa idza azana al-mu'azzin li salati al-maghribi idan ladani mai kiran sallah ya kiran sallar magariba ibtar da rusawari da suna gaggawan neman filoli faraka'u raka'atayn sai su raka'a shirakawai guda biyu ta nafila hatta ina rajular gari ba har idan mutum bako ne ya zo masallacin daga ƙauye ko daga wani gari ya zo idan ya shigo la yadkhulul masjid zai shigo masallaci fa ya hasabu sai ya zaci annas salata qad sulliyat ai sallar magariban ma an riga an sallace ta wannan nafilar da ake irin ta bayan magariban nan min kasrati man yusallihi ma saboda yawan masu sallatar wannan nafila kaga ya tabbatar maka sabai da yawa suna yi daga mutum ya shigo zai zo wannan yana yi sallah a can wancan yana yi alhali kuma ba a shiga ma sallah magariba ba nan gaba ba Allah zai fito ya shigo a yi sallah duk da haka ya nuna maka cewa yin ta din ba dole bane ko sannan kuma umarnin ba na ba muakkadi bane yawa tunda yake liman sha rawahu muslim wannan hadisi shi ma imamu muslim ne ya fitar da shi babu sunnatul isha'i ba'daha wa qablaha wannan babi ne na nafilar isha bayan an yi da isha wa qablaha da kuma gabanin asallaci isha fi hadisi ibn umar sabiq a cikin wannan akwai hadisi na ibn umar wanda ya gabata hadisin shine yace sallatu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da isha in ana magana su basu isha'i ba'adaha hadisi ibn umar ya kawo mana yake yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raka'atai da raka'a biyu ba'da isha'i bayan sallar isha wa hadisu abdullah ibn mugaffal shi kuma hadisu abdullah ibn mugaffal da ya gabata shi kuma manzo Allah ya ce baina kulli azanaini salatu tsakanin dukkan kiran sallah da iqama akwai sallar nafila yawwa kaga wannan kafin kenan tsakanin kiran sallah ta isha kafin a sallaci ishan akwai sallar nafila wannan ya nuna maka duk sallah aka kira sallah to ya halaka kai nafila babu haramci ko karhancin nafila in aka yi kiran sallar asuba a salatu kawun minan nauyi to akwai rakata min fajr ko aka yi kiran sallar azhar kafin azhar akwai rakata ne au arba'a raka'ati idan aka yi kiran sallar la'asar shi ma akwai nafila bayan ta ne aka karhanta ai amma kabla hakan bayan an kira sallah kafin a yi ta akwai nafila haka nan magariba kaga wata hadisin zai shigo sallu qabla al-maghribi din an kira sallar magariba kafin a sallace ta salatu ka iya yin nafila raka'a biyu ko to sannan ita ma isha aka kira ta kafin a sallace ta salatu ka iya yin sallah raka'a biyu muttafaqun alayhi kama saboda kamar hadisin ya gabata babu sunnatin jumu'ati wannan babi ne na nafila ta sunna da ake yi a sallar juma'a fi hadisi ibn umar sabit a cikin sa dai akwai hadisin abdullahi ibn umar wanda ya gabata annahu cewa shi ibn umar salla yayi sallah ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama raka'atayn raka'a biyu ba'da jumu'ati bayan juma'a muttafaqun alai amma ita wannan raka'a biyun yawanci manzo Allah yakan yin su ne a gida kamar yadda za mu ji a hadisan da za su biyo baya kar ka ji nan mubasharatan an ce yana yin raka biyu ba'dal jumu'ati to bayan ya koma gida ne kamar yadda hadisin da za mu karanta zai fassara mana wannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza salla ahadukum al-jumu'ata idan ɗayan ku ya sallaci sallar jumu'a to falyu salli ba'daha arba'at lalle ne ya sallaci raka'a hudu ta nafila ba'daha bayan juma'a rawahu muslimun shi ma wannan bai gaya mana a inda za a sallace ta ba wa an ibn umar radiyallahu anhu ma annan nabiyyi haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance la yusalli ba'da jumu'ati baya yin sallar nafila bayan juma'a hatta yanzarifa har sai ya juya gidansa wannan shi ke fassara mana gurgun da ake yin nafila bayan juma'a hatta yan sarifa har sai ya juya daga masallaci zuwa gida to fa yusalli rak'atayn fi baiti sai ya sallati rak'a guda biyu a gidansa to in ma hudun zaka yi ka bari sai ka koma gida amma fuqaha suka ce in ka fita daga masallaci sai wani abu ya dawo da kai wannan ka iya yi abinda ake bukata dai ka fita ko ka yi a gida ko in kana da wani uzuri a masallaci ka dawo na juma'a ka iya yi saboda ka'idan nan ta umarnin Allah fa iza qadai fa iza qudiyati salatu fanta shurutil arabi ko umarni ne na Allah idan kuka idar da sallar juma'a fanta shurutil arabi ku watsa a ban kasa wabta gumin fadlillah ku nemi fallar Allah shine arziki ne sana'a ya koma gun sana'a mai aiki ya koma gun aikinsa ba a so bayan juma'a a zauna a shagaltu da wata ibada ta musamman a cikin masallacin juma'a sai dai in mutum itikafi yake wannan kam wa antum kuna fil masajid dama ba a fita makaruhi ne duk wata ibada da mutum zai a masallacin juma'a daga idan da sallar juma'a in wani abu za ka yi ko karatu ne ko ne ana so ka koma gida ko kuma ka fita sannan in ka dawo sai ka ci gaba da yin abin da za ka yi rawahu muslimun babu istibadi da alin nawafil fil bait wannan babu na mustahabbancin sanya nafil kulli a cikin gida a gidan ma a ɗakin ka na kwana sawa'un daidai ne an ratiba ita wannan nafilar ratiba ce waɗancan sallolin da muka ambata qabla zuhri wa ba'da zuhri wa qabla al-asri wa qabla al-maghrib wa ba'da al-maghrib wa qabla al-isha wa ba'da al-isha sune ratiba jami'in rawatib wa gairaha ko ko watanta ce kamar walaha ce ko sallar dare karka ce dole sai ka je masallaci duk da mun karanta bashiru mashaki na fi zulamin layli bi nurin tamin yawmal qiyama duk da wannan hadisin an fi so dai sallar ka ta nafila ko cikin dare ne ka yi ta a cikin ɗakin ka na kwana wal amri da umarnin da aka yi bi tahawuli da juyawa lin nafilati domin yin nafila mutum ya juya min mawdu'i da farida daga gurbin da ya sallaci farilla inda kai sallar farilla in ka idar in kana so ka yi nafila a gurin to ka canja guri ka dan gusa gefe ko gaba ko baya ko da kai ka a'a ko da tare da liman ne aka idar da sallah kana masallaci ka da za ka yi nafila to ka canja guri hakan nan in kai kadai ne ma ko a gida ko a gona ka canja guri sannan ka yi nafila wannan fa duka a babu mustahabi ne babu istihbabi tahawuli linnafiyati min mawdi'il farida aw ko kuma alfasl rarrabewa bainahuma tsakanin farilla da nafila bi kalamin da zance idan gurin kamar masallacin a cike yake ana idan da sallar ba wanda ya tashi to in ka tashi canza guri ina zaka kaga ba gun zuwa to kai magana da wani kace wani ya kwana biyu lafiya eh to shi kenan sai ka tashi kai lafiya dama biyu ce ko dai ka canja guri ko kuma ka raba tsakanin farilla da nafilan nan da zance kai in ba abokin zancen ba ko kai kadai kai amma kada a ce wannan lafiya ko shi kadai yana wani to wannan dai a babu mustahabbi ne idan ka sallace ta a gurbin da kai farillan baka canja gurin ba baka yi zancen ba ta inganta sai dai ka bar mustahabbi an zai ibn sabitin radiyallahu anhu an wasa daga sayidu na zai dan sabit Allah ya kala masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sallu ayyuhan nasu fi buyutikum ya ku mutane ku dinga yin sallah a cikin gidajen ko a cikin dakunan albaitu ka san yana daukan gida yana daukan daki ko wa inna awhana buyuti labaitul an kabuti ko to zaka iya cewa gidan gizo gizo zaka cewa ɗakin gizo gizo fa inna afdalas salati hakika mafificiyar sallar nafila salatul mar'i sallar da mutum ya fi baiti a cikin ɗakin illa al maktubata sai dai a bar farlanta sai dai sallar farilla wannan kan wacce kai a masallaci ita ce tafi akan wacce kai a gida mun karanta bi 27 darajatan ko amma in nafila ce kai malamai suka ce hatta a Ka'aba hatta a rogar manzan Allah in dai nafila ce wacce kai a ɗakin ka tafi wacce kai a masallacin manzan maganar as-salatu fi masjidi hadha bi alfi salati min ghairihi magana farilla ake ko was-salatu fil masjid al-harami ko sallah a masallacin harami yadda yake da sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba wannan maganar farilla ake in dai nafila ce wacce kai a ɗakin ka din nan ta ku falala da lada akan wacce kai ta a masallaci kowane irin masallaci wannan hadisi muttafaqun alai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace ij'alu min salatikum fi buyutikum ij'alu ku sanya min salatikum min din tabi'idiyya ce wani ɓangare wani yanki na sallolinku na nafila to ku sanya shi fi buyutukum a cikin ɗakunan wala ki zuwa kubura kar ku riƙe ta kamar aburbura wala ki zuwa kubura wannan akwai tashbihi baligi ai wala ki zuwa kal kuburi ma'ana kar ku mai da ita kamar aburbura kabari ai ba sallah cikin ko in banda kabari ɗaya hadisi Isra'il da Mi'raji da manzo Allah ya wuce ta wajen Annabi Musa yana sallah a cikin kabarin shi kadai da muka ji an yi sallah a kabari ko wanda kuma yake yayi wafati to kabari dai an san daga an saka shi kenan magana sallah ta kare to duk ɗakin da ba a yin sallah a cikin sa ta lafira daidai yake da kabari duk kuma irin kayan alatan da aka liƙa masa ko aka kawata shi da shi a wajen mala'iku su suna hango da ɗakin da duhu yadda kasar duhun kabari haka ɗaki yake abun mala'ikun Allah saboda ba a yin sallah a cikinsa to shi yasa manzo Allah ce ku ware wata sallah ku dinga sanya ta a cikin ɗakunan ku na bacci kar ku mai da ɗakunan ku kamar kaburbura ba kwa yin sallah a cikin su muttafaqun alai wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qada ahadukum salatahu fil masjid idan ɗayan ku ya idar da sallarsa a cikin masallaci sallarsa ta farilla in ma rawatib din ne yayi wasu daga cikin sallolinsa na nafila a masallacin yace falyaj'al li baitihi nasiban min salati falyaj'al ya sanya li baitihi ga ɗakin sa na kwana shi ma ya sanya masa nasiban wani rago yin salati na sallarsa ta nafila da yake kare haramta wa ɗakin sa labansa na sallar nafila wato ka ware wata sallar musamman dai kiyamul layl da dama ita cikin dare ake yin ta to ka dinga yin ta a cikin ɗakin ka na bacci ya fi ka zo masallaci فإن الله جائل في بيته من صلاته خيرا ماذا لا تدومون الله تعالى جائل yana sanya khairan alheri fi baiti a cikin wannan ɗakin nasa min salati daga wannan sallar tasa da yayi a cikin ɗaki alherin nan maza la gaba na bayanin wannan iri bane kawai alheri ya ce alheri ko yana da yawa zai iya yin haske ɗakin wajen mala'iku su dinga hango shi da haske zai iya kolan sharri da shaitan a cikin wannan ɗakin duka alheri rawahu muslim wannan hadisi babu muslim ne ya rawaice shi wa an amr bin ada'in a rawaitar da amr dan ada anna nafi'a ibnu jubair sai sayyidina nafi'u dan jubair tabi'i ne arsalahu ya aika shi ila sa'id ibn yazid zuwa ga sa'id dan yazid ibn ukutin namiri dan yan uwan namiri dukansu tabi'ai ne yaz'aluhu yana tambaye su an shay'in ga wani abu ra'ahu minhu muawiya tu fi salati da muawiya ya gani minhu daga gare shi fi salati a cikin sallah eh shi as-sa'ib din shine yayi wani abu a masallacin juma'a na birnin dimashq a zamanin halifancin muawiya ibn abu sufyan sai muawiya ya tambaye shi dalilin yin wannan abin ina fata an gane to labarin sai ya yatsu sai ake so a samu ƙarin bayani game da abin da ya faru shi ne shi lafi ibn jubairin kasar ɗan kwakwa ne shi ne dai lafi maula ibn umar din nan sai ya aiko wajen shi sa'id ibn yazid ibn ukut namirin yana tambayar sa an sha'in ga wani abu wanda mu'awiyatu shine fa'id ra'au mu'awiyatu mu'awiya ra'ahu ya gani minhu daga gare shi fi salati a cikin sallah fa qala sai sai na'am to na'am zan bada labarin abin da ya faru yace sallatu ma'ahu jumu'ata fil maqsura nayi sallar juma'a tare da sayyidina mu'awiya fil maqsura a cikin ɗakin nan na salakuna da ake warewa a masallacin juma'a mu ma na afkantar al'ummar ayyuna da shi wani tsohu da aka yi kamar aiki aka wata kofa ta wajen sarki yake shigowa ya yi sallah da mukarraban a wurin shi ne almakasura ka gane ai wato ana ce mana wa asalin makasura a gida shi ne uwar ɗaki uwar ɗaka kamar ciki da falo ko to falo za a bar shi a matsayin baitu shi can ɗakin na ciki shi ne almakasura to aka yi irin wannan a masallaci shi ba ana kiransa makasura abin nan imamu siddiqi ya ce fihi dalilun ala da wani ittika zatin masjid a cikin wannan abu da mu'awiya ya yi akwai dalilin halarcin rukun irin wannan ɗaki na salakuna a cikin masallacin juma'a izara aha waliyul amri maslahatan idan sarki ko wali majibincin lamarin musulmi ya ga yin wannan abin akwai maslaha a ciki ƙalu amma malamai suka ce wa awwalu man amila ha farkon wanda ya fara yin ta a cikin masallaci ya ware wani ɗaki mu'awiyah su ibn abi sufyan sai na mu'awiyah ibn dan abu sufyan shi ma ba haka kawai yayi ba yayi shi ne saboda security hina darabahu al-khariji lokacin da wani bakawa rige ya sare shi da tabbabi ta san an sha kai masa hari a masallaci zuwa ana ko a kaje shi ko a masa juyin mulki saboda fitintunu sun yawa a zamanin an sare shi har da takwabi an soke shi da mashi duk bai zama sanidiyar ajalinsa ba ya tashi to lokacin da aka masa wannan kawo hari na farko a masallacin juma'a to sai ya ware wani guri na musamman aka katangance aka yi masa kofa a cikin masallacin in ya zo da shi da masu tsaronsa ne kadai suke da ikon shiga wannan gudun su yi sallar juma'a qala al-qadi al-qadi iyar yace waqtahu fil maqsura to malamai daga baya sun yi sabani cikin wannan uwaɗaka da ake yi a masallacin juma'a da salafuna suke yin sallah fa ajazaha kathirun min as-salaf inda abu ne babu shi a zamanin manzon Allah zamanin sahabbai muawiya ne ya fare shi to amma mayawaita daga marigaya salafus salih ba da za sun halatta lokacin wanda ya salla a ciki in dai akwai maslaha a cikin yin sa sallasa ta inganta ta juma'a wa sallu fiha akwai wanda ma daga cikin salafus salih sun yi sallar juma'a cikin wannan makasura din minhum al-hasan hasan al-basri yana daga cikin wanda suka yi sallar juma'a a ciki wal qasim ibn muhammad da tabi'in nan al-qasim ibn muhammad wa salim da salim ibn abdullah ibn umar wa gairuhum da wa'insu su duka salafus salih da yawa suna sallah a ciki amma yace wa kariha ha ibn umar abdullah da umar ya karhanta yin sallar juma'a cikin makasura wa sha'abi da imamu sha'abi wa ahmad da ahmad bin hanbal wa ishaq ishaq ibn rahawi wa kana ibn umara abdullah dan umar shi ya kasance idan hadratin salatu in sallah ta halarto yana wa huwa bil maqsura yana cikin wannan uwar daki sai aka yi ikama lokacin sallah yayi karajan min ha zai fito daga wannan maqsura ila al masjid ya zawo ƙwariyar masallaci saboda shi bai da yin sallah a cikin ta to wannan shine ma'anar maqsura anan abin takaitawa guri da aka takaice shi aka killace shi domin wasu tsirarun mutane su yi sallah a cikin to amma anan ma'ana za ta zama guda biyu ko fahimta za ta ragu biyu idan ya zama akwai masalaha da ya sa aka yi shi kuma kai ɗin ka cancanci shiga ce kai ne sarkin ko mai kula da sarkin ko waziri ko na kusa da sarki da za ku yi sahu tare da sarki wannan babu laifi idan ka shiga kayi amma ya zama kawai kan kamba ne da karambani da neman suna aini ma na yi sallah sun huɗe da sarki kaga akwai ayi tambaya cikin sallar ka kagar ya za ta iya shigo mutum da ya ta shiga kuma sallar ka kaga bayi da sallah to yace nayi sallah ma ahu tare da muawiya sallar ba kuma aljumu'ata sallar jumu'a tun makasura a cikin wannan uwar dakar sallar ma sallama imamu yayin da limamin juma'a yayi sallama umtu sai na miƙe fi makami a cikin gurin na wa'inda nayi sallar juma'a ban canza guri ba ban yi magana da kowa ba ban koma gida ba فصليت لي صلى النافلة فلما دخل ko yayin da shi mu'awwad ibn Abu Sufyan ya shigo alfala ilayya sai ya aika mun mutum yana kira ni fa qala sai yace la ta'udli ma fa'alta kar ka sake abin da ka aika daga ayyana da sallar juma'a ka tashi take a gurin kuma kai sallar nafila yake kar ka kare da yake idza salatar jumu'ata nan gaba idan ka sallaci juma'a fala tasilha bi salatin kar ka sadar da ita da wata sallar nafila daga sallamewa kawai ka tashi ka kawo nafila hatta ta takallama har sai ka yi magana da wani au ta kawai ko kuma ka fita daga masallaci sai yace fa inna rasulullahi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara na bi zalika ya umarce mu da wani to anan abin ya zama ya girmama da ya jingina abin ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi ne ya umarce mu bizalika in muka yi sallar farilla kar mu yi sallah a gurin har sai mun yi zance ko kuma mun fita daga masallaci ya umarce mu Allah ya wasila salatan kar mu sadar da wata sallar nafila bi salatin da sallar farilla hatta la takallama har sai mun yi zance au na da ko mun fita daga masallacin to shi ma munawai a cikin mukaddimar babu yake ya canja guri akwai wanda shi in ya fita kuma wasu shugulgula za su fito mu zai samu damar yin nafilan ba to ko da baka fita ba in ka canja guri shikenan wannan hadisi rawahu muslimun alhamdulillah har yanzu da cikin kitabul fada'i sani waye ne lokaci ya riga ya tafi saboda yanayi kuma ba na taɓa muke karanta akwai tambaya ko babu duka marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya a sallar ƙasar yadda ake yin ta ko kuma sharaɗinta to ita sallar ƙasar tana da sharuɗa tana da kaifiya ita sharaɗinta sai tafiyar da ta kai nisan mil arba'in da takwas shi ne kilomita saba'in ba kamar yadda yanzu ake lissafin kilomita inda za ka je sai tafiyar nisanta ya kai mil arba'in da takwas a wancan zamanin ana kiyasa tafiyar yini da kwana tafiyar da in aka tashi ba a sauka ba za a kwana a wuni ana yi ba tare da an kai inda ake nufin zuwa ba to idan sallar ta kai irin wannan nisan to an samu sharaɗi na farko na yin sallar tafiya sharaɗi na biyu ba a yin ta a lokacin da ake jiran abokanan tafiya ko da ka fita bayan gari idan baka yanke hukuncin tafiyar ba kana jiran sai in wasu sun fito kun haɗu za ku tafi in abokanan tafiya ba su fito ba za ka fasa tafiyar to ba za ka fara yin ta ba sai abokanan tafiya sun fito kun fara tafiya sannan kuma kaifiyar yadda ake yin ta shine ana yin ta raka'a biyu ne amma mai raka a hudu ba a yi kasarin magariba a yi ta biyu ba a yi kasarin asuba a yi ta raka a ɗaya mai raka a hudu a zahar la'asar isha su ne ake taƙaita su a yi su raka a biyu fatiya da sura fatiya da sura sannan kuma a cikin tafiyar ko da mutum ya cika waɗannan sharuɗa idan ya je wani garin da yana da iyali a garin ko da da niyyar ba zai kwana ba zai wuce ne in sallah ta kama shi a garin nan zai cika sallah domin shi yanzu ya zama ɗan gari duk da har yana da mata a gari duk inda ya wuce ya tarar da matarsa a gari yana da mata a garin to zai cika sallah hatta ya ana har sai ya ciratu ya yi gaba ko ya koma baya sannan in ya kai garin da ya je bulaguro din in ya shiga garin da niyyar zai kwana hudu a garin zai fara cika sallah har sai ya tashi dawowa kuma a hanya ya fara yin kasar in kuma niyyarsa a wannan garin ba zai kai kwana hudu ba kwana ɗaya ne ko biyu ko uku ko ya shiga garin zai shiga gaba da yin kasar muddin bayi da mata a garin zai diga yi kasar har ya tashi ya yi gaba ko kuma ya dawo baya wannan shi ne sharafin sallar kasar da tafiya ta a takaice alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya Allah ka karɓi azuminmu da sallolinmu da addu'o'inmu da dukkan ibadunmu da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka mana dacen gamuwa da lailatul qadr Allah ka ba mu ikon bauta maka a cikinta Allah ka karɓi dukkan ibadunmu a cikinta masu ba da sadaka Allah ka biya muku bukatun su na alkhairi wanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin su da aljihun su Allah ka taimaka musu Allah ka biya muku bukatun su na alkhairi Allah ka dukan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله ما شاء الله ya gida